Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Bismillahirrahmanirrahim. ورثنا الهدى أكرم ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرسه ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرسه ففي نشره أفن الحياة وبثه ففي نشره أفن الحياة وبثه فكم تاب من قلب به بعد كرسه فكم طاب من قلب به بعد كرسه جرى الناس ضرا صدقه يوم بأسه جرى الناس ضرا صدقه يوم بأسه ولكنه في الناس للناس وصد جرى الناس ضرا صدقه يوم بأسه ولكنه في الناس للناس وصد ahasiduhu muti inna aisha ka ankadu ahasiduhu muti inna aisha ka ankadu faha huwa fi dunya wa fi din sayyidu faha huwa fi dunya wa fi din sayyidu yuqadu bihi jayshun wa yu'maru masjidu يقاد به جيش ويؤمر مسجد دها شرك منه مشرفي مهند دها شرك منه مشرفي مهند ورمه رديني وسهم مسدد دها الشرك منه مشرفي مهند ورمه رديني وسام مسدد ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرسه ففي نشره أفن الحياة وبسي فكم طاب من قلب به بعد كرسه دار الناس ضرا صدقه يوم بأسه ولكنه في الناس للناس وسدوا أحاسده متئن أيشاك أنكدوا فها هو في الدنيا وفي الدين سيدوا يقاد به جيش ويؤمر مسجد دها الشرك منه مشرفي مهند ورمه رديني وسام مسدد بسم الله ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرثه
ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرثه ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرسه ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرسه ففي نشره أفن الحياة وبثه ففي نشره أفن الحياة وبثه ففي نشره أفن الحياة وبثه ففي نشره أفن الحياة وبثه فكم طاب من قلب به بعد كبثه فكم طاب من قلب به بعد قبته فكم طاب من قلب به بعد كبثه وكم تاب من قلب به بعد قبته درى الناس ضرا صدقه يوم باسه ولكنه في الناس للناس حسد صدقه يوم باسه ولكنه في الناس للناس حسد درى الناس ضرا صدقه يوم باسه ولكنه في الناس للناس حسد
ولكنه في الناس للناس حسد أحاسده مت إن عيشك أنكدو أعزله مسلم عيشك أنكدو أحاسده مت إن عيشك أنكدو أعزله مسلم عيشك أنكدو فها هو في الدنيا وفي الدين سيد وهو في الدنيا وفي الدين سيد فها هو في الدنيا وفي الدين سيد وها هو في الدنيا وفي الدين سيد يقاد به جيش ويؤمر مسجد يقال به جيش ويؤمر مسجد يقاد به جيش ويؤمر مسجد يقال به جيش ويؤمر مسجد دها الشرك منه مشرفي مهند ورمح الرديني وسام مسدد تعشق منه مشربي معنل ورمه ليلي وسام مسجل دها الشرك منه مشرفي مهند ورمح الرديني وسام مسدد تعشق منه مشربي معنل ورمه ليلي وسام مسجل ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرثه وإذ الهدى أنه باكر بيده ففي نشره أفن الحياة وبثه فبنجره أبن الحياة ومسيه فكم طاب من قلب به بعد كبسه وكم ذهب من قلب في بعد خبزه درى الناس ضرا صدقه يوم باسي ولكنه في الناس للناس حسد ترى الناس ترى سرقه يوم بعدي ولكنه في الناس للناس مرسل أحاسده مت إن عيشك أنكد أعجله مسلم عيشك أنكد فها هو في الدنيا وفي الدين سيد وهو في الدنيا وفي الدين سيد يقاد به جيش ويعمر مسجد يقال به جيش ويؤمر مسجد دها الشرك منه مشرفي محند ورمح رديني وسام مسدد تعشق منه مشرقي معنل ورمر عيني ومقام مسجل أمسى ورثنا الهدى أنه فأكرم بإرثه فبيده حكم الحياة وبديه فكم طاب من قلب به بعد خبسه نسطرا صدقه يوم فاسه ولكنه في الناس للناس مسجل أحاسده مت إن عيشك أنكدوا فهو في الدنيا وفي الدين سيد يقاد به جيش ويعمر مسجد لها الشرك منه مشرفي مهند ورمه ديني وسام مسجل
بسم الله ولنرد عنه بعث بإرثه فبنشره حمر الحياة وبسره فكم تعب من قلبه بعد خلده جعلنا تكرر سره يوم بعده ولكنه في الناس للناس مرسل أعزله مرسل عيشك عنكلوه فهو بالدنيا وبه سيد يقع به جيش ويؤمر مسجد تعشق منه مشرقي مهند ورمر ليلي وسام مسجد
ورثنا الهدى من قاعد شريعة أنه daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu musulmi abinda muka gada kenan shirya mun gaji haƙuri mun gaji ihsani mun gaji sada zumunci mun gaji gaskiya mun gaji amana mun gaji cika alƙawari duk wannan ɗabi'un na annabi sallallahu alaihi wasallama gada su muka yi su ne abinda muka gada daga gare shi idan musulmi mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama mai ƙaunarsa ya yi watsi da waɗannan halaya ya cuci kasa ya cuci kasa mun gaji abinda babu kamarsa shine wannan halaya da su annabi alaihi salam ya yi nasara ba da ƙarfin takobi ba ba da ƙarfin kuɗi ba ba da ɗaurin gindi daga shugabanni ba da wannan halayen ya nasara to babu ran da musulmi zai yi nasara muddin ya ajiye wannan halayen daga duk wahalar da musulmi muke ciki a yau ajiye wannan gatan da muka yi muka kama abin da mu gada ba shine abin da ya cuce mu kamar muke da abin gado mai kyau daga annabin mu sallallahu alaihi wasallam aka wuri sunan huda mun gaji shirya daga gare shi fa akarin bi irsihi ce mamakin girman wannan gado mun gode Allah akan abin da muka gada fa fi nashrihi a cikin yada wannan gado ufunil hayata zan karar da rayuwata wa babbihi zan daidaita wannan gadon na a gurin yada wannan gadon da daidaita shi a duniya a nan zan ƙara da rayuwata to mu ma Allah ya sa mu ma mu zama haka kuma Allah ya sa mu yada wannan gadon da gaske amma yada gadon da ake da babun annabi sallama baya yiwuwa sai ga wanda shi ma ya riko da abin da ya gada da mutum bai riko da wannan halayen ba ina zai kai su a karba ai idan kana so ka ce ayi gaskiya ayi gaskiyar to kai zama mai gaskiya in kana so ka ce a yi amana a yi amana din kai zama mai amana in kana so ka yi kira a sada zumunci kai ka fara sada zumunci daga duk abin da za ka ce a yi kai ka fara yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi duk kiran da annabi alaihi wasallam yake a ba Allah shi ya fara yi ba ran da annabi zai ce a yi abu kaza ba shi ya fara yi ba to kai ma in kana so kai gado muna so mai gado mai riko da wannan abin da muka gada daga annabi sallallahu alaihi wasallam mu yada wannan abin da muka gada to mu sai mun fara koyi da su to duk wanda muka faɗa wa shi ma sai ya dauka amma idan ba mu ba muka ce za mu gaya wani to in muka yi rashin sa'a sai mu shiga cikin abata amuruna nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون kwa umarci mutane su yi aikin alkhairi ku kuma kuma ta kawo nan ku ƙi ku da kanku alhalin kuna karanta littafi Allah ya ce afala ta aqilun yanzu ba za ku hankalta ba kace fa kam daba min qalbin zuciya nawa ce ta tsarki ba da kubusihi bayan muninta da zuciyar mummuna ce amma saboda wannan gadon da muka yi na wannan shirya ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi tsarki duk zuciyar da ta karbi wannan shirya ta karbi mai tsarki da ran nasu turra mutane ga baki daya sun san sadakahu gaskiyarsa yau ma ba asihi ranar da aka aiko shi tun kafin Allah ya aiko shi mai gaskiya ne mutane duka sun san mai gaskiya ne har ran da ya bayyana har ran da ya bayyana da a matsayin manzan Allah sunansa Muhammadu al-Aminu a gurinsu ba su taɓa samunsa da rashin gaskiya ba ba su taɓa samunsa da cin amana ba ba su taɓa samunsa da wani aibi na rayuwa ba ce walakin na hufin nasu lin nasu hussadu amma daga ran da ya zo da manzanci sai kuma aka mai hasada sai aka kibin abin da ya kawo hasada ta motsa wanda suka kibinsa sun kibinsa ne don hasada ba don suna da hujja ba to tun da hasada ake masa sai ce to a hasiduhu mut mai masa hasada mutu inna aisha ka an kadu rayuwa ka ta yi muni ka rasa wanda za ka yi hasada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka rasa wanda za ka yi adawa da shi sai manzan Allah da aka to mutu wasu nukajin suka ce a nan alfazazi ba haka ya kamata ya ce ba ba cewa zai a hasiduhu mutu ba kamata ya ce a hasiduhu ish inna aisha ka an kadu kai ne mai hasada rayu domin rayuwar ce za ta sa ya ga ana yabansa ya ci gaba da bakin cikin rayuwa ce amma in ya mutu ai bai maka komai ba kenan da haka kamata ya a ce a hasidu hu'ish inna aisha ka an kasu rayu ka kai rayuwa bakin ciki rayu bakin ciki ya kashe ka ka gama hasadar taka ko kar ka gama faha farka ka ji huwa shi manzon Allah fi duniya wa fi dini sayyidu shine shugaba a duniya shine shugaba a lahira to wannan wata hasara da ya masa yuqadu bihi jaishun yace ma'aiki alaihi salatu wassalam da shine rinduna take jagoranci in kaga rinduna ta yi nasara to annabi ta sa a gaba duk sanda musulmi suka ajiye koyarwa annabi sallama to ba za su yi nasara ba Allah zai ban musulmi da iya karfin makami kafiri da karfin makami musulmi da karfin makami wanda ya fi karfin makami ya nasara akan wanda ya wanda aka fi karfi amma duk kankantar musulmi duk rauninsu idan da za mu jawo mu riko da wannan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi mun fi karfin kowa musulunci dama asali ba da makami ya fi ƙarfin kowa ba da waɗannan halayen to anan nake kira gare mu kada mu ɗau wannan halayen nesa mu ɗauka sai an yi kaza sai an yi kaza sannan za mu dawo kan wannan halayen kowa ya gwada akan kansa ya gani a harkokinsa na kasuwanci zai nasara ko ba zai in ma'aikaci ne zai nasara ko ba zai ya ɗora gidansa akan haka ya gaya gidan zai kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin sa ai asara ba abin sa ai dana sani ba abin sa ai fadi in ji an bishi sai an yi nasara mu yi kokari mu dabbaka wannan abin da muka gada wannan shine kiran da nake wa kaina nake wa duk mai jina mu yi kokari mu dabbaka wannan halayen mu ga me Allah zai mana mai Allah zai mana halin da muke cikin na rayuwa za mu samu sauyi ko kuma yaya kuma ba a yin abu don ƙura Allah amma wannan wannan sha yanzu magani yanzu ne sai dai in mutum bai koyi da halayen maza Allah ba alayhi salatu wassalam koyi da annabi alayhi salatu wassalam a cikin ɗabi'un mu ake so a gansu ibada koyi da annaba ake so amma kada mu zurfafa a gurin abin da shafi ibada amma abin da shafi mu'amala nan kuma mu manta waye shugabanmu in muka yi haka to mu ma mun zama mun koma tsarin ilmaniyanci kenan ilmaniya abinda da turanci ake cewa secularism shikenan yan addini sai a masallaci da makaranta amma da an shigo kasuwa babu addini in an zo aikin gwamnati babu addini a mu'amala ta yau da gobe babu addini in za ka yi magana addini ma sai a ce ka yi gidadanci nan ba magana addini ake ba addini a masallaci ake to wannan shi ne ilmaniya yadda za a raba musulmi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mai kokari mu yaki wannan a rayuwar mu yace wai umaru masjidu da annabi ne sallama ake raya sallah ake raya masallatai da koyi da shi da har shirka annabi alaihi salam shi ya tarwatsa shirka minhu da annabi alaihi salam to da me aka tarwatsa ta din mashrafiyun da takobi amma takobin muhannadu ƙirar indiya saboda a lokacin ya fi kaifi isa in ana magana takobi mai kaifi sai a ce takobin indiya ko ka'abu bin abi ka'abu bin zuhair da yazo zai wa annabi wannan alburda din tasa haka sai yace masa me sai yace muhannadu min suyufil hindi masululu yace wai annabi takobi ne daga takubban indiya zararre annabi yace a ni ba takobin indiya bane ya ce ana saifin min suyufin lai ni ta gobin ubangiji shi ne ya gyara baitin ce muhannadin min suyufin lahi musululu ya ce wa rumhun da kuma mashi wannan mashin rudainiyo mashin rudainatu ita rudaina wata mata ce ake nan da ake danganta mata mashi saboda ta iya makeriya ce ta iya kera mashi mashin ta yafi na kowa kai tsini to shine yace wa rumhu rudainiyun da mashi na rudainatu wasu hamun da kuma kibbau to kibiya ta hari musaddatu wanda an harba baya kaucewa ma'ana musulunci ya tsaya ne da kyawawan halaye da kuma kokarin mazaji Allah ta'ala ya ba mu albarkacin su halayen kuma Allah ya ba mu ikon dabbakawa alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi akwai akwai abu na farko karka kulla su kowa a ranka ka ji a ranka wanda ya bakanta maka ya shiga ranka kamar wanda ya kwatata maka safuhun an zallafi hatta ka annahu sawa'un ladaihi man yudi'i wa man ya'si aka ake so ka zama kar ka kallaci kowa zuciyarka ta zama salimiya annabi alayhi salatu wassalam yana son wannan in kai haka zaka burge annabi alayhi salatu abu na biyu khairun nasi man amfa'un nas ko man yanfa'un nasa ka zama rayuwarka ka dora ta akan yadda zaka amfani mutane duk abin da zaka yi dan ka amfani waninka ka mai da hankali a kansa kakka zama mai son kanka kanka kaɗai ka sani sauran mutane ko oho kakka zama haka ka dage ka amfanar da yan uwanka in kai haka zaka samu shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku ka tausayawa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana son wannan al'ummar tasa in mutum yana son ya samu shiga gun annabi alaihi salam to sai ya kaunaci wannan al'umma to da kuma sauran ɗabi'u ga sunan wanda ba za su kirgu ba amma dai in ka ɗabbaka wannan la mahar za ka samu shiga gun manzan Allah sallallahu Allah ya hore mana Allah ya hore mana bismillah